عليكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجا فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
يومنا هدو وتم رمضان هجرة مائتي صلى الله عليه وسلم دبنا لدي هدو لأربعين شدة وأني دينا هدو وتم أكو شكرا تدو بيد إشرين دبير Ah, muna ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul luqman mun tsaya daidai aya ta ta hudu ko?
نعم
Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya bayyana mun sifofin bayan shi na kwarai waɗanda suke masu kyautatawa Allah ya umarci cewa suna tsaye da sallah suna bayar da zakka kuma suna da tabbas game da kasancewar ranar kiyama sai Allah ya ce wa minan nasi man yashtari ila wal hadith أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين Allah ta'ala ya ce wa minan nasi kuma daga cikin mutane man yashtari akwai wanda yake sayan lawatari shagantaccen labari linzila sabilillah domin ya batar da mutane daga hanyar Allah bai ghairi ilmin ba tare da ilimi ba wa yattakhidha huzwa kuma ya rike ayoyin Allah subhanahu wata'ala da ganganci ko kuma hanyar Allah ya rike ta da ganganci da iski ulaika lahum azabun muhin Allah ta'ala ya ce waɗannan azaba mai wulakantarwa ta tabbata a gare su a nan yayin da Allah subhanahu wataala ya faɗi halin mutanen kirki waɗanda suke shiriwa da littafin Allah waɗanda suke amfanuwa da sauraron littafin Allah kamar yadda Allah ya ce Allahu nazzala ahsana al-hadith kitaban mutashabihan mathani Allah ne wanda ya saukar da wato mafi kyawun zance littafi ne wanda yake mai kama da juna mai maimaita kan shi ta kusha'iru min hujuludin ladina ya fushau da rabbahu Fatin waɗanda suke jin tsoron Ubangijinsu Allah ta'ala suna ta abin nan fatarsu tana tashi, tsikan jikinsu na tashi, don ba ta yi da filo da hu, sannan zukatan suna yin taushi, wa ƙulubin zukatansu ma suna yin taushi ila zikirin la ya zuwa ambatan Allah su ba wa ta'ala. Ga waɗannan su ne bayan Allah na ƙwarai waɗanda makaranta jiya. Alladina yuqimuna salata wa yutuna zakata wani bilakirati yi min kinun ulaika ala hudun na rumshi waɗannan su ne bayan Allah na ƙwarai to sai Allah ta'ala ya gitto da bayanin waɗanda suka saba masu waɗanda suka kauda kansu daga wato amfanuwa da sauraron maganar Allah subhanahu wa ta'ala suka mai da hankali akan sauraron bushe-bushe da kaɗe-kaɗe suka shagaltu da wato sauraron kada musu kayan kiri da kayan bushe-bushe kamar da abdullahi dan mas'ud ya ce a cikin wannan aya min an-nasi man yashtari lawa al-hadith li yudilla an sabilillahi bi ghairi ilm yace wallahi abinda Allah yake niyya a nan gurin shine waka waka mai kiri wanda za a kida maka to haka ma aka rawaito wurare daban-daban Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda yace waka ce yake ni yace hada cewa dan ma ya kara cewa ranar ce da Allah wanda babu abin bauta da gaskiya sun shi wurare daban-daban so uku yana maimaita yana wallahi wallahi wallahi waka ake ni biya nan gurin to saboda haka wannan ɗaya daga cikin ayoyi ne waɗanda suke nuna mana kaɗe-kaɗe da bushe-bushe da rairayi ba aikin musulmi ba ne. Aka aka rawaito daga Abdullahi ɗan Abbas da almajiransu sai kirma su sayi ɗan Jubair su mujahi su makaoyi su amur bin shu'ai da sauran bayan Allah na ƙwarai. Alhassan al-Basri ma ya ce wannan aya wa minan nasi man yashtari lawal alifi liyudilla an sabilillah ce ta sauka ne a cikin karakare mana a cikin haramcin mi haramcin karakare cewa karakare ba su da kyawu da bushe-bushe wanda za a yi busa ma kana jin daji kuma waɗanda suna ɗauke maka hankali daga sauraron maganin Allah subhanahu wa ta'ala haka ma katada rahimahullah shi ma yace da Allah ta'ala yace wa minan nasi daga cikin mutane man yashtari lahul hadith akwai wanda yake sayan shagaltaccen labari labarin da yake shagaltar da kai li yudilla an sabilillah domin ya batar daga hanyar Allah ta'ala bi ghairi ilmin ba tare da wato ilmi ba yace wato ana nufin a nan wurin zaka abin nan zaka shagalta ne ba sai ka bada kuɗin ka ba yawa ka ba sai an biya kuɗi ba sai dai abinda Allah yake niyya dan wa minan nasi man yashtari Allah yana niyya ko wanda yake son ko wanda yake son waka da barbadan mutum yadda ya bace ma hanyar Allah subhanahu wataala ya zabi labarin banza akan maganar Allah subhanahu wataala wanda take labarin gaskiya ne ya zabi abin da zai cutar da shi a bisa abin da zai amfani shi ba za ka kenan wata magana kuma ka ce abin da ake ni sayan mawaka mata ɗan mata zabayoyi a sauransu domin su su ta rera ma mutum waka kamar yadda wato magabata a da can ake yi gabanin zuwa addinin musulunci zama farko addinin musulunci mutum ne sai zabaya ko yan gaci wadda ta iya waka kamar dai da muka san zabaya mai murya mutum ya dauki da ta zo ta mai wake-wake wannan ba da kyau shi yasa ba aka rawaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam manzala yace bi halitta sayan zabayoyi ba ko bi halitta a saida su ba kuma cin kudin su ma haramun ne kuma cikin su ne Allah subhanahu wataala ya saukar da wa minan nasi man yashtari rawal hadithi li yudilla an sabilillahi bi ghairi ilmin wa yattakhidha uzwa wasu kuma malamai suka ce lawal hadisi a nan shine shirka da Allah akwai daga cikin mutane wanda yake sayin shirka domin ya bar- ma'ana ya zaɓa sai ana nan ka musanya imanin ka da Allah subhanahu wataala ka ɗauki mi ka ɗauki shirka inda Allah ta'ala da yake cewa ulaika alladhina ishtaraw al-hayata ad-dunya Na'am.
ai ga gaba ba rayuwar duniya ba sayan ta kake ba.
Mm.
amma kana musanya rayuwar lahira ne da ita ka zaɓe ta ka bar rayuwar lahira ka ka zaɓi kafirci ka bar imani da Allah subhanahu wataala shi ne abin da ake ni kula ka wasu malamai suka ce abin da ake ni a nan wurin shi ne wato shirka da Allah subhanahu wataala wannan ita ce fasarar Dhahab ibn Muzahim tabi'i ne daga cikin almajiran sahabbai rahimahullah Amin.
ibn jarir ya ce a lawala bisa nan wurin ya shafi duk wata magana duk wani abu da zai kange ka daga ayoyin Allah duk wani abu da zai kange ka daga ban hanya Allah subhanahu wataala to shi yake rihi da lawal hadith da kuma haka nan ne duk abin da zai hana ka sauraron Qur'ani ya hana ka sauraron wato da biya alqur'ani da yin aiki da alqur'ani da fahimtar shi da ya zama to lawal hadith in dai ba addini bane duk wani abu wanda ka sani in dai ba addini bane na shagalin duniya ne amma in addini ne kamar karatun littattafai ka karatun littattafai ai qur'ani ne yake mami yawwa duk cikin bayanin alqur'ani ne da kuma kokarin gane alqur'ani domin hukunce hukunce ne cikin hukunce hukunce alqur'ani ake karantawa kuma duk mai karatun littattafai ai yana karatun qur'ani
Na'am.
duk wanda ya yarda ya karanta wani littafi ko kawai ko ishmawi ko gari ko isiya ko risala ko wani littafi ba ya ya yi imani da qur'ani domin duk abin da ke cikin waɗannan littattafai hukunce hukunce alqur'ani ne mai girma malamai suka warware su suka bayyana su kuma za ka samu wata wata rana ya aji ya ɗauko ko takara ko kuma yana tilawa ɗayan biyu sai ka samu kullum ma inda sahibi karanta qur'ani ba da rana ko da marice ko da daddare zai karanta alqur'ani sabanin wanda ba haka nan bane abubuwa ne na duniya kawai wani sai ka sami a shekara wani ma a tarihin shi bai taɓa buɗe qur'ani ya karanta ba to kaga irin wannan ya zaɓi rayuwar shi ta duniya akan rayuwar da za yi da alqur'ani mai girma Allah ya kiyaye mu Amin.
don haka dai wato duk wani abu da zai shagaltar da kai ya mantar da kai ya dauki hankalinka daga sauraron alkur'ani mai girma to ba kai ba shi Na'am.
Allah kiyaye mu Amin.
sai Allah subhanahu wataala ya ce wa idza tutla alaihi ayatuna وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب wa أليم idza tutla alaihi ayatuna Allah mai girma da daukaka ya ce idan kuma aka karanta mashi ayoyinmu walla sai ya bada baya mustakbiran halin kasancewa shi yana mai girman kai mana maka an maka mai wa'azi aka tunatar da shi ayoyin Allah game da wani kuskure ko wani aiki mummuna da yake akan shi aka ce ya bari Allah ya hana walla mustakbira sai ya juya baya yana mai girman kai yana nuna isa ka allam yasma'aha kamar da bai ji ayoyin Allah din ba da aka karanta mushi ba ka anna fi udhunayhi waqra Allah ya ce kai ka ce a cikin kunnuwan shi akwai wani nauyi wanda ya hana shi sauraron magana ba ga wannan ba dabi'a bace mai kyau dabi'a mumini shine an karantar da shi aka tunatar da shi aka karanta mai ayoyin Allah to jikin shi ya sanyi ya wasu da wazin da aka mashi wannan ita ce dabi'a wato mai imani da Allah subhanahu wataala to amma wannan za ka ga ya yi girman kai ko kuma ya bari wata bakan magana ga wanda ga wanda ya mai nasiha ko kuma ya nuna kanin shi ne ko ya nuna yaushewa da karatu ko bai sani ba cikin addinin musulunci wannan baya da kyawu ba ɗabi'a ce ta mutumin da ya yi imani da Allah subhanahu wataala ba tabi'a ce ta munafikai wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhatu al-izzatu bil ithm fa asbuhu jahannam wa labisa al-mihad idan aka ce mashi ka ji tsoron Allah shikenan sai ya kumbura a zaki abin nan yana nuna isa ran shi ya baci shi za ma wazi on ba ma wazi wa za a babu wanda ya wuce a mai wazi babu wanda ya wuce a zanna a mai nasiha a fadakar da shi a tunatar da shi Allah ne ya ce ai ko bai ce banda wala banda wala ba cewa abu kowa wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin Allah ya ce ka tunatar tunatarwa tana amfanin masu imani to kaga Allah bai ware wani da wani ba ko kowa da kowa ne kowa yana buƙatar tunatarwa to kai dan adam bai mantuwa ne abubuwan da kake mancewa na addini sun yi waɗanda kake rikewa da haka kana buƙatar a tunatar da kai a gaya maka a maka wa'azi domin ka dawo musu hanya ba wai ce ma kai jahili ne kai ba ba cewa kai baka san komi ba an gaya maka wani abu ne wanda ka shiri domin wannan abin da ka aikata ai ba addinin Allah ba ne a ba addinin Allah ba da addinin Allah ne da ka ce ya Allah ya ce ai ba inda Allah ya hana za ka ba wada za ka yi ba haka ma nasiya sai ka ce Allah ya saka da alheri na gode shi kuma mai nasiha shi ma ya san hikima da dabarar da za a yi ta nasiha hikima da dabarar nasiha ita ma tana sa a karɓi nasiha ba nasiha cikin jama'a ka ce wani kamar kaza cikin mutane sai dai ka yi magana kawai in ka san mutum na wannan abin sai ka ɗauko ka yi wa'azi amma ba da shi kake ba riga ce ba wuya wanda ya sata ya daidai ne muna gane wa ko yawo kai kan mai uwa da wani duk wanda ya ce da shi ake to da shi ake ni dai ban ce da kai nake ba to saboda haka kenan ba daidai bane in aka ba nasiha aka karanta ma ayoyin Allah cewa aiki kaza abu kaza baya da kyau kai ta huci kana cika kana baci ranka ya baci amma ka dauki gaba da kai da wanda ya maka nasiha ka sani cewa da wanda ya ma nasiha yana son ka yana kamnar ka masoyinka shine zai ma nasiha shine zai ma fadakarwa da tunatarwa cewa abin kaza da kake baya da kyau to yana son ka ne wallahi in ba ya son ka sai ya kyale ka ka je ka bada cikin wata jahannama ka gaba da Allah cikin hushi Allah ya kiyaye Allah ya ce fa bashirhu to irin wannan mutunan kai mishi albishir bi azabin alim da azaba wadda take mai tsananin zafi mai raɗaɗi sosai mai ratsa jiki azabar jahannama ce ba irin azabar duniya ba ce Allah ya kiyaye mu kamar yadda ya ji zahin sauraron maganar Allah to haka ranar alkiyama Allah subhanahu wataala zai hada shi da wato azaba wadda zai ji zahinta ka san wani ba yana jin zahi yana jin haushi ga kunna mai maganar Allah ko wa'azi ko karatun alkur'ani mai girma ya ga mutan kunna qur'ani ya mata shi ya bar wurin kaga wannan ba dabi'a bace mai kyawu ba zuciyar shi ba ta yana kyama yana jin haushi a kunna mai maganan Allah yadda zuciyar shi ke jin zahi in ta ji maganan Allah ta tashi ya bar wuri to haka za ta jin zahin azabin Allah ranar kiyama Allah ya kare mu sai Allah ta'ala ya ce innal ladina amanu إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم Allah ta'ala ya ce innal ladina amanu lalle waɗanda suka ba da gaskiya ga Allah wa amilu salihat kuma suka aikata ayyuka masu kyawu kamar yadda muka bayyana shekaran jiya ayyuka masu kyawu su ne waɗanda aka yi wanda Allah ya sa wanda manzo Allah ya koyar kuma aka yi su dan zatin Allah waɗanda suka yi wannan lahum jannatun na'im suna da aljannoni ma'ana gonaki na nema ranar alkiyama Allah zai ba su aljanna ta nema nemomi duka sun tattara cikin aljanna duk wata nema da ka sani neman jiki neman lafiya neman wadata neman abinci abin sha neman sutura komai Allah subhanahu wataala ya tanadar musu a cikin aljanna dukkan abubuwan jin daɗi duk kayan daɗi na cikin ta kamar yadda Allah ta'ala ya ce wujuhu yawma idin na'ima لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية أتكنت أقول إذا نوى الرواء ma'ana gulabe na ruwa waɗanda suke gudana da na madara suna gudana da na zumuwa suna gudana da na giya suna ta gudana fiya sururun marfuwa a cikin da akwai gadaje madaukaka wasu na saman wasu wasu na saman wasu kuma kowane za ka hauna ka ne ba irin dakin duniya wani za ka iske gadaje saman wani a kai kana kasa wani na saman ka wani na saman wani wani na saman a wannan dinaka ne wa kawabin mawduwa ga kofuna nan waɗanda za ka zanki zuba abin da za ka sha ruwa ne lemu ne shayi ne giya ce ga yanan duka wani mariko masufa sannan kuma ga gulgulwa nan matasan kai ga suna an jera su wazza wa biyu ba susa sannan kuma ga katifu nan matalu ko ina ga suna an watsa su Allah ka ba mu aljanna kuma Allah ta ce innal muttaqina mafaza حدائق وأعنابا lalle ya aljanna sun rabauta da gidan aljanna gonaki ne waɗanda suke cike da inabi inabi shine rizan ka san akwai daɗi gare shi cikin da ya itace saboda daɗin shi ba ma kowa ke iya shan shi ba wata rana ka yi ƙuru ka sai faken guda ka shanye ka je da ranka zai daɗi kai kuri gaba dai kawai kai kuri to a ciki akwai alaman ke wa kawaiba atrawa ga ƴan mata nan saboda cikan nema kawaiba ƴan mata ga suna atraban tsarin juna duwarin juna ne wata bata girma wata ba wata bata yi wata kyau ba wata bata yi wata hori ba ko tsawo ba ko kyakkyawan jiki ba ko kyawun kwalliya ba ko bi nasu iri ɗaya ne wa kasan dihaqa sannan kuma ga kofuna nan cike amma kare su da giya sai dai ka dauka kai ka sha la yasma'una biya lahum wala kizaba ba su jin karya a cikin aljanna ko ba su jin magana banza cikin aljanna baraka da din nau'ukan ne masu riga sun tattara cikin aljanna ko wani nau'i da kasari na jin daɗi na nema to Allah ta'ala ya bayan aljanna shi yasa Allah ya ce lahum jannatun na'im suna da aljannan nema khalidina fiha Allah ta'ala ya ce kuma za su kasancewa masu dawwama a cikin aljanna ga cikan nema sannan kuma za a zauna a ciki ba a hita babu ranar da Allah ta'ala zai hushi da yan aljanna ya ce kai zaman ku ya kare ku ita ku ba ni ba kamar duniya ce da za a kore ka ba ko ba ka ba duniya Allah na korar ka cikin ta saboda yana kashe ka kana cikin walwala da jin daɗi sai Allah ya karbe ma rayuwa to aljanna ba a mutuwa sannan kuma daɗin bai karewa khalidina fiya kenan wa'ada Allah haqqa alkawari ne da Allah subhanahu wataala ya alkawari na gaskiya alkawarin Allah gaskiya ne Allah ta'ala bai saba alkawari yawwa duk wanda Allah ya ba alkawari to Allah subhanahu wataala sai ya cika mashi to da ka wannan alkawari ne na gaskiya ya kamata mutum ya mai da hankalin shi wurin tsayawa tsayin da ka ya bauta ma Allah subhanahu wataala ba gudu ba ja da baya domin Allah ya halice ka ne dan ka bauta mashi duk wani abu da kake gani na duniya da wani hasken duniya da kyalikyalin duniya duka an baka shi ne saboda ya baka damar ka bauta ma Allah. Shi ne kawai. Duk wata nema da kake gani, kuɗi ne, mulki ne, lahiya ce duka an baka ne don ka samu natsuwa ka bauta ma Allah. Ba shi ne aka ba ka zo duniya don shi ba ne. Ka zo duniya ne don wannan abin ya tabbatar da kai akan abin da ya kawo ka duniya. sau da haka mutum ya dage ya bauta ma Allah subhanahu wata'ala ya aje duk wani abu wanda ba shi ne yasa Allah subhanahu wata'ala ya halicce shi ba Allah ya ce wa huwa kuma shi Allah ta'ala al-azizu shine wanda yake mai yawan buwaya wanda ya gagari kowa wanda ya karhin kowa wanda kowa da komi ya duka mushi kowa da kowa ya duka ma Allah ba lokacin da Allah ya ga dama ya tankwasa ka sai in kana kan mulki Allah ya ga dama sai ya shige ka in ba kan mulki Allah ya ga dama sai ya dora ka kuma dole kowa ya bi ka duniya ta ce bata yarda ba Allah ya ce a na yarda shi zai ko ba haka ba a yi a yi Allah ya ce a sai ya yi wa eh haka inda ta ce ya kai sana kana da lafiya sai Allah ta ala ya zuwa mani shi lafiya ba ka da kuɗi sai Allah ya baka kana da sai Allah ya amshi Allah an ka ba mu kakka amshi bari mu ya Allah Alhakimu Allah ta'ala shi ne wanda ke mai yawan hikima a cikin maganganun Allah akwai hikima a cikin ayyukan Allah akwai hikima wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alqur'ani ya zama to shari'a ga masu imani saboda hikimar shi to shine Allah subhanahu wa ta'ala hakim wanda komai zai da hikima da gwaninta da manufa yake yin abin shi saboda ka Allah yana da hikima cikin maganganun shi cikin ayyukan shi da hukunce hukuncen shi da ya tsara mu Allah mai hikima ne cikakke hikima Allah ya kara mana imani sai Allah ya ce khalaqas samawati خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم Allah ta'ala ce khalaqa samawati bi ghairi amalin tarawnaha khalaqa samawati Allah ya halicci sammai bakwai sammai guda bakwai ne kamar yadda Allah ya faɗa alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa wa tara fi khalqir rahmani in tafawut wanda ya halicci sammai bakwai wata na saman wata wanda Allah ya halicce su بغير عمد ba tare da ginshikai ba taraunaha kuna ganin ta ga tanan ba ta da su ko akwai wanda ya taba ganin ginshikan sama waɗanda suke tokare da ita ba kuma ba ta da su tana tsaye ne da ikon Allah tana tsaye ne da kudura ta Allah subhanahu wataala Allah ne ce ta tsaya haka kawai ta tsaya kuma ba ita ba samanta akwai wata akwai wata akwai wata a guda bakwai duk ba su da ginshikai duk wanda yana nuna ikon Allah domin Allah ta'ala ya ce wa yusiku sama an taba ala al-ard illa bi idni Allah ne yake rike da sama kan ta faɗo wa ƙasa inna Allah yusiku samawati wal arda an tazula Allah ne yake rike da sammai da kasai dan kasu gusa wala in zalata in suka gusa kuma babu wanda ya sai rike su ba za a rike su dare su rumto mu kawai to ko rike ko tallabe su muka yi an- sai dai mu tsaya haka mu mutu kenan saboda muna saki taushe maza ce to bare ma ina mu ina rike su ginin su babba ne ba karami bane da khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas inda kake ganin kasa ga ta nan katuwa ce mai jirgi mai karhi ita ma sama haka take a antum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha rabba samka sawa haka take da gini mai kari was-sama'a banayna bi aidi wa inna la musi'un sama Allah ta'ala yace mun yi ta da kari saboda da kari yake gare ta da da ba ya rike ta to duk karyinta duk yawan ta duk girman ta duk fadin ta da babu wanda ya san fadin ta in ba Allah ba ba ta da ginshikan da take rike da su wa alqa fil ardi kuma Allah ta'ala ya jeho a cikin ƙasa rawasiya wannan sifa ce mausufu an shafe shi shine aljibalar rawasiya ko jibalar rawasiya duwatsu waɗanda suke kafaffi manyan duwatsu Allah ta'ala ya jefa a cikin ƙasa aka zange jefa su haka wurare wurare wasu wurare ka gansu ga sunan kamar kasar kasar da wurin da suke nan ne kasar ma kadai Mm.
wani wasu wurare ka gansu kuma babu su
Na'am.
ko ba haka ba kamar dajin nan dajin maradi zuwa da magaran ka ga in ba ka shiga kasar da magaran ba ba ka ganin duwatsu in ka bi wannan hanya babu su Mm.
kuma in ka je can sai ka gasu na ka gaji da kallon su kamar nan ma in in in ba ka wuce dan isa ba za ka gane su ba sai ka fara ganin su gasu nan kuma kuma kuma an ka wuce dan sai ga babu su sai ka sai ka shiga ina sai ka kama hanyar ka tsina kuma ka gansu gasu nan Mm.
guma guma Na'am.
haka nan in kayi nan wajen nan daga nan ka wuce su gidan rinji sai duk ba za ka ga duwatsu ba sai ka shiga tab nan ka ware garin suna suna kantara kantara to Allah subhanahu wataala ya jebo duwatsun nan ne an tabi da bikum ma'ana dan kakkasa ta zanki motsawa da ku Na'am.
ma'ana an sanya ta an sanya su kamar turaku ne Mm.
waɗanda suke riƙe ƙasa Allah ya ce wal jibala autada shin ba mun sanya duwatsu ba suka zamanto turaku suna riƙe ƙasa ba mun sanya wa batta fiha kuma Allah subhanahu wataala ya watsu a cikin ƙasa min kulli dabbatin daga dukkan kowace irin halitta wadda take tafiya a doron ƙasa dabba nan wurin kowa da kowa ne hana mut- hada mutane mutane ma dabbobi ne muna ganewa ko duk wanda yake tafiya a doron kasa dabba ne ta haka kai hakuri dan wani ya ce ma dabba ka ce kai ma ai dabba ne ko dukkan mu dabbobi ne ba shi kenan ba ɗalin ma dabba ne wa min dabbatin bil ard ila ala allahi rizquha babu wata dabba babu wata halitta ake yi To kaga ita kalmar dabba ba kalma bace mummuna. Amma mu tsakanin mai dan aka yi amfani da ita zamanto mummuna ba ka ce mutum dabba. Sai in kari da shi.
Gaskiya.
Yawwa sai ka tashi wulakanta shi da cin mutunci sai ka ce mai dabba. Amma ita kalmar ba ta da wani ba ta da wani muni. To da dabba ana ne yin halitta. In mutum ya ce ma kai halitta ne za ka za ka za ka ji zai.
Mm.
ba za ka ji zafi ba amma ya ce ma dabba to ya ce ba kamar tinkiya kenan ba Mm.
wa anzalna minas sama'i ma'an Allah ta'ala ce kuma mun sauko da ruwa daga sama sama ana nihin saman ka ba ana nihin samaniya ba Na'am.
sama ta farko ba as-sama ana nihin ma alaka Mm.
dama ita as-sama'u ma'ananta da larabci ma alaka da abinda ya kere ka yake ce masa ba Na'am.
don Allah ta'ala ce wa sa'abin musakhari bainas sama'i wal ard Allah ya ce muna sauko da ruwa daga gizagizan da suke tsakanin sama da ƙasa kaga ba cikin sama suke ba Mm.
gizagizan tsakanin su da sama ya dinka nisan da ke akwai tsakanin su da ƙasa su nawa domin jirgi ma jirgin sama kaga dai na'ura ce ta Mm.
zamani shiga wuce su yake kaga ba ba nesa suke ba sai ya wuce su nesa kaga ya in ka ko sai ga kun wuce gizagizai ga gizagizai can kasa ba su da kyan kallo kamar wata shara Na'am.
idan kaga ba nesa suke ba kusa kusa suke amma kusa kusa wadda take mai kama da nisa ita ya karin mutum ba inda za ka kaje wurin in dai ba da na'ura ba to sama na mura ana nihin abin da yake saman ka bulbushin ka kololuwarka Allah ya sauko da ruwa daga nan fa ambatna fiya Allah ya ce sai muka hiddo a cikin ta min kulli zaujin karim daga dukkan wani nau'i wanda yake mai kayatarwa mai burgewa mai kyau kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce mai za anzalna alaiha al-ma'ata zat wa rabat wa ambatat min kulli zaujin bahij wanda yake mai kayatarwa mai burgewa to sai kaga kusan wato dukkan ciyawun da suke hitowa bayan an yi ruwan sama zaka ga duk masu kayatarwa ne masu burgewa ne in ba dan mu muna ta tuwo ba kasashen da suka ci gaba in inda muna ta zo shiga ce daji yayi zanna ta kallon tsanwa suka ji kana kallon tsanwa ba ka da tuwon masara za ga wani haka da mutane sun dan shi shiga daji ana kallon tsawa ana jin daɗi ita saboda gidan kowa cike yake da kayan alatu da ka dawo ka gashi akwai lemun da za ka sha ko abarba ko banana ko lemu ko mangwaro firjin ka dai ga ta nan cike take ba da ga ruwan sanyi kala kala ga lemu na sha na ruwa kala kala ga wani dan nama da ka dora shi minti ɗaya bisa wata na'ura ɗakin ka duk ga na'urori nan minti ɗaya ka haɗa wannan naman kai ga sai ka ci ka ɗan yi yawo ka ka ka ka ga mu ina mu ina wannan yawo sai dai mu wuce kawai muna kallon su gasu nan ko birge kama ba su cika yi saboda kana cikin wani abu babat na biya min kulli zaujin kari Allah ya ce sai muka tsiro a cikin ƙasa daga dukkan wani dangi wanda yake na ɗayan itace da shukoki waɗanda suke masu burgewa wannan yana nuna kudura ta Allah subhanahu wataala da iyawan Allah subhanahu wataala a nan wurin Allah ta'ala ya gaya mana kudura guda uku ta farko sama an halicce ta guda bakwai kuma ba tare da gishikan da suke rike da ita ba wannan yana nuna ƙarfin ikon Allah na biyu Allah subhanahu wataala ya je duwatsu a cikin ta domin su rike ta kattan wutsa daga ina ka samu duwatsu ikon Allah ne Allah ya ce duwatsu kawai ku zamanto duwatsu suka zamanto kuma kuma masu kauri masu tauri kantara kantara Allah ya ce ku wada cikin kasa ku tsaya firgi ta da kudurar shi kamar yadda kasa ma da kudura ya samar da ita to haka ma duwatsu su ma Allah subhanahu wataala ya samar da su ne da iyawun shi sannan kuma ga ruwan sama daga ina ake samu ruwan sama daga ikon Allah ko bature da yake cewa zafi ne yake tashi da ƙasa ya sama yake zagizai wa ke da zahiri Allah cikin mun yarda Mm.
amma ruwa da kansu za su hita daga suracin ruwa ko suracin duwatsu ko ko Allah ke ba su iko su yi wannan insha Allah Allah ke ba su wannan iko na'am
kaga wannan ma wani iko ne na Allah suraci ya koma ruwa kai ka san suraci na da za ya koma ruwa insha Allah sauran suraci sai dai bi sai dai bi iska ta yi shi amma Allah ne yake rike shi bayan ya hita daga cikin wurin da ya hita ya je ya taru ya dauki wani lokaci a dafa shi sa'annan kuma Allah ya maido shi ya koma ruwan sama masu sanyi ba masu zahi ba a tsawon wannan iko ne na Allah Allah ka kara mana imani sai Allah ya ce hadha khalqullah هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين Allah ta'ala ya ce hadha khalqullah wannan shine halittar Allah sammai bakwai da kasai bakwai da duwatsu da ruwan sama da ake saukowa halitta ce ta Allah faruni ma za khalaqa alladina min duni ku nuna mani menene wanda ba Allah ba ya halitta gumakan da kuke bauta ma ku nuna mani me suka halitta su ai ka san babu shi ko babu shi
babu abin da suka halitta wanda yake halitta shine Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce bali zalimuna bari dai wannan magana azzalimai fi dalalin mubin sun tabbata a cikin bata wanda yake bayyananne da haka Allah subhanahu wataala a cikin waɗannan ayat a cikin wannan aya yana nuna gajiyawan arna da gajiyawan allolinsu da suke bauta mu cewa ba su iya komi la yamlikuna mithqala dharra Mm.
wanda Allah ce qul lil ladina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard wama lahum fihi ma min shirk wama lahu minhum min dhahir Mm.
kace ku kira waɗanda kuke bauta wanda ba Allah ba su amsa muku in gaskiya ne la yamlikuna mithqala dharratin Allah ya ce ba su mallaki daidai da girman kwaye zarra ba bis samawati a cikin sama wala bil ardi ko a cikin ƙasa wa ma lahum fihi ma min shirk kuma ba su da tarayya ba su da wani abun gudunmuwa da suka kawo wurin halittar sammai bakwai da kasai bakwai wa ma lahu minhum min zahir kuma Allah ta'ala bai da wani mataimaki cikin su wanda ya kama mashi aikin da yake yi na'am ba ga wuce nan ba su da komi ba su mallaki komi ba gajiyayyu ne ba su iya komi ba ba su iya komi ba su mallaki cuta ko amfani ba ko talauci ko arziki ba Allah ta'ala shi ne wanda ya mallaki wannan da haka shi kaɗai ne za a bauta ma ba wani shi ba to wanda wanda za a bauta ma sai in yana iya yin haka sai in yana iya halittar sama ko ya halicci ƙasa ko ya halicci duwatsu ko ruwan sama ko kuma ciyawu ko tsirrai da za ku yi shirka wani Allah subhanahu wataala ya hiddo maku wannan shirka a fara'aitun ma ta harufu a antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasha'u la ja'alnahu hutama wa antum tafakkahu inna la mukramun bal nahnu mahrumun shuka kenan Allah ya ce shukar da kuke yi wa ke hiddo maku ita mu ne ko ku kuke hiddo abu da mun ga dama in ta hito don Allah ya ce sai mu sai mu bar da ta bushe ta ki amfani ku tsaya kuna ta mamaki yaya aka yi haka kuna cewa Allah ya hana ku ne kuna cewa an muku tara ne afara'aytumul ma'a alladhi tashrabu ku bani labarin ruwan da kuke sha a antum anzaltumuhu min almuzni shin ku ne kuka saukar da shi daga cikin gizagizai am nahnu almunziluna ko ko mu ne muka saukar da shi launa sha'u Allah ya ce shi ma da mun ga dama ja'alnahu sai mu sanya shi ujajan bai shawwa bai kishiri bai galti balau la tashkuru na nabi ba ku gode ma Allah subhanahu wataala saboda ka ayoyin alqur'ani suna nan da dama wadanda Allah ta'ala yake bayyana girman ikon shi da girman kudurar shi da girman iyawan shi da cewa shi kadai ne ya cancanci abota mushi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce amman khalaqas samawati wal ardh وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون Allah ya ce shin wane ne wanda ya halitta sammai guda bakwai wane ne wanda ya sauko muku da ruwa daga sama da wannan ruwa Allah ya ce muka tsiro da wato 'ya'yan itace da ciyawu kala-kala masu burgewa wanda in ba da mu ba ku ba za ku yi hitowa da su ba ko ba haka ba ba iyawa Allah ce a ilahu ma amma shin akwai wani abin bauta tare da Allah wanda ya aikata wannan Allah ce bal hum qaumun ya'diluna su ne mutane ne waɗanda suke kaucewa daga hanyar Allah amman ja'ala al-ardha qarara wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bayna al-bahrayn hajiza أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون Allah ce wane ne wanda ya sanya ƙasa tabbatacciya ba ta kusawa kuma ya sanya mata duwatsu waɗanda suke kafafu kamar yadda nan muka bari wa alƙafir abu rawasiya wanda ya sanya mata duwatsu suka rirrike ta domin kacce motsa da mu wane ne wanda ya sanya shamaki tsakanin teku guda biyu tsakanin ruwa guda biyu Allah ya sa marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan ga suna san shamaki tsakanin su ruwa suna gudu ga fari ga baki ga fari ga mai duhu ga fari ga jajajaja suna gudu kuma ba za su gamu da juna ba وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجاج teku ne guda biyu ruwa ne cikin rami ɗaya suke amma ba ɗaya suke ba wannan yana da daɗi wannan yana da gishiri ba ikon Allah bane kawai a ilahun ma Allah shin akwai wani Allah tare da Allah wanda ya aikata wani wanda za a kuta mashi Allah ya ce yawancin mutane dai ba su da ilimi amman yujibul muqarra idza da'a wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard ailahun Allah ƙalilin ma ta zakaru wane ne wanda yake amsa ma wanda yake cikin maci wanda ya matsu ya shiga cikin larura ya shiga cikin kunci ya rasa gaba ya rasa baya ya rasa dama ya rasa hagu ya rasa kasa ya rasa sama wanda za a yi tsara daga gidan shi ya rasa ina zaya in shago ne yau ba da shi in majalisa ce yau ta wace in warin shi ne duk sun kare ya rasa ina za ya tafiya ba aikin yi ba majalisa ba abokai ba amannai duka Allah ya kwashe mishi amma kana da Allah su wanda yake da Allah to tamkai yana da komi ne sai in baka yarda da Allah ba in ka yarda da Allah to kana da komi ka kira ka ka ka ka daga hannuwa ka roki Allah ka kira Allah zai ji ka kuma zai hada ka daga wannan kuncin wa yaktibu su'a wane ne wanda yake yayi wa mutum mummuna abu mara daɗi wa yaj'alukum khulafa al-ard wane ne wanda yake sanya ku mamaya a cikin ƙasa wannan sarki ya zo ya wuce wannan ya zo wannan sarki ya wuce wannan gwamna ya zo wannan shugaba ya zo ya wuce haka waɗannan al'umma su zo su wuce wasu su biyo bayan su wake wannan sai Allah ya Allah Allah ya tushe ko wani abun bauta tare da Allah wanda ya aikata wannan Allah ya ce kaɗan ne mutane kuke ɗaukar wa'azin da ake mu amman yursilu riyaha wane ne wanda kuma yake aiko iskoki zaman to bishara gabanin zuwan rahama Allah subhanahu wataala ya rayar da kasa bayan mutuwar tawaki wannan shi akwai wani abun mutu tare da Allah Allah ya ce ta'ala Allahu amma yushi amma yabda'u al-khalqa thumma yuhyi wa man yarzuqukum min as-sama'i wal ard shin wane ne wanda ya ware halitta kuma wane ne wanda yake sake halitta idan muka kare kuma ya sake bidiyo mu wane ne Allah ne wane ne wanda yake arzika ku daga sama wake arzika ku daga ƙasa Shi ne Allah a ilahun ma Allah shin akwai wani abin bauta tare da Allah wanda ya aikata wannan Allah subhanahu wataala ce qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo dalilan ku da suke nuna wannan Allah ya aikata wannan in ku masu gaskiya ne Tana ka babu wanda ya aikata wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala to tunda babu wanda ya me ya kamata a yi sai a kare ta Allah subhanahu wa ta'ala da bauta haka Allah ta'ala ce kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah yatikum biya bi dhiya afala tasma'un Allah ta'ala ce ku bada labari in Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya maku dare ya tsaya rana ta ki hitawa ya za a yi har zuwa tashin alkiyama ya za a yi sai Allah
wani abun bauta ne wanda ba Allah wanda zai zo muku da mi
babu ta haske babu
bature yana da baku haske sufi aishi
kaga haske rana yadda yake gani ba ka gani san mu da rana amma ni ba haske ba inda za ka shiga wani lungu ka gado amma wata bature haka da ne da ka dan shafara inda ba sai ka gado amma da sai dai ka ga inuwa kawai amma ba duhu bane na hau don ka sha kwana inda rana ba ta hasko wurin ba ba ka haska hitila to da ka waye sai zo mana da haske irin wannan ba Allah ba Allah ya ce a fala tasma'una ba ku jin wa'azin da ake maku qul ara'aytum min ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah yatiikum bi laylin taskununa fihi afala tubsirun Allah ta dace ku gaya mani Allah ya sanya maku rana ita ma ga ta nan dindindin babu gari kawai a bar mu da rana rana ta gaba da to wani ne wanda zai zo mana da dare wanda za mu samu mu kwanta mu huta to da san wani shi dai inda yana ganin rana to ba ya huta musamman inda yana bashi yawa inda yana yana ta sawa a jikin shi to ba ya huta don Allah subhanahu wataala ya gada sai kare ya kure ka saka kwana uku rana ba ta wada ba sai kare shi siya
kuma an yi sa a gajiya ce ne
siya maka da sai an kwantar da mutane da yawa likita jarababbin duniya wani kuma ya sa rana ta fara saboda da rana ta fara samun shi ya tsaya sau yake a yi can yi ita samu ko ina da yana abu to Allah ta ala ce in ya kawo maka rana babu dare kuma kana bukatar dare kai dan kana da bukatar shi yasa Allah ya maka shi ba Mm.
kana bukatar rana kai kai da kawanka kai abubuwa kuma kana bukatar dare ka je ka huta yasa Allah ya baka su biyan Mm.
to in ya rike daren ya barka da rana wani Allah ne wanda zai zo maka da daren wanda za ka samu ka natsa a cikin shi Allah ya ce ba ku gana abin da ake gaya muku sai Allah ya ce wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi ولعلكم تشكرون yana daga cikin rahama da tausayin Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya sanya maku dare da yini yini domin ku nema albarka a cikin shi ku nema alheri a cikin shi ku nema abinci a cikin ku yi aiki ku yi kasuwanci ku yi balaguro ku je ku dawo ku nemo dare kuma domin ku huta ku samu natsuwa a cikin shi kuma Allah ya yi haka ne domin ku gode mashi saboda haka Allah yana da tarin nemomi a kan mu yana da tarin ayyuka da ya mu ya yi mana su ne domin ya nuna mu cewa shi kaɗai ne za a bauta ma babai shi babu wanda ya cancanci a bauta mai in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba gumaka da mutane da ake bauta ma da aljannu da duwatsu da ranaku da watanni da sauransu da sauran alloli da dama duniyar cike take da alloli ba na banza da wuri Mm.
wanda la yadurru wa la yanfa Gaskiya.
ba su da amfani ba su cuta Mm.
suna da yawa musamman kaji wasu kasashe amma kasashen indiya in kaji za ka yi su allolinsu yawa gare su kuma saboda rashin hankali sai allah ya tsuwa a a ɗauke shi a tillar cikin ruwa a yi sabuwa zuwa ka ɗauka na allah ya tsuwa allah na ta kudu sinatun walanau Allah al'awwali ne, kuma al'afiru ne, bai tsuwa.
Mm.
Duk wasu abubuwa da suke samun ɗan adam ba su samun Allah. Na tsuwa da karewa duk ba su samun Allah subhanahu wa ta'ala. Kullum mana da ya fa, kowa karewa yake yi. To Allah ya kare kuma an doko wani. A zauna ya rashin hankali ne. Za su ɗauko shi cikin teku za a zuwa a zuta shi. Za a ɗauko sabuwa zuwa Allah. A yi ta murna. Sabon Allah ya zo. Wanda ya kawo shi.
Subhanallah.
ya kamata ya zo da kanshi ake Gaskiya.
Allah ya kiyaye Allah ya kare mu daga halaka da bata sai Allah ta'ala ya ce wa laqad atayna luqman al-hikma ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد Allah ta'ala ya ce wa laqad atayna luqman al-hikmata lalle mun ba luqman hikma hikima shine ilimi ko Mm.
yutil hikmata man yasha Allah yana ba wanda ya ga dama hikima wa man yutil hikmata faqad utiya khayran katira wanda aka ba shi hikima to an ba shi alkhairi da yawa to Allah ya ce mun ba da kuma hikima mun ba shi ilimi mun ba shi kwarewa anishkurillah muka ce mashi ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ashe Allah ya baka godiya kake ko Mm.
saboda mi saboda ya kara maka wa man yashkur duk wanda ya gode ma neman Allah fa inna ma yashkuru li nafsi to yana godiya ne saboda kanshi ba ba dan wani yake wannan godiya ba a, yana yi ne dan kai wa man kafara wanda kuma ya kafirce fa inna Allah ghaniyyun hamid ma'ana wanda yake gode ma Allah ya butulce ma Allah Allah ya bashi yake nuna Allah ya bashi to lalle Allah subhanahu wataala mawadaci ne abin yabo Luqmanu malamai sun yi sabani magabata sahabbai da tabi'ai a wurin kasancewa shi shin annabi ne shi ko ko ba annabi bane ko ko bawa ne na kwarai wasu suka ce annabi ne su ne yan kadan yawanci suka ce wato a bawa ne na kwarai mutumin kirki ne saboda haka yana ne daga cikin bayan Allah waɗanda Allah ya yi su a cikin alƙur'ani mai girma kuma Allah ya kawo irin hikimomi da wazoji da wato suka bari tsakanin shi da ɗan shi Na'am.
kuma an rawaito daga Abdullahi da Abbas ya ce Luqman da kuke ganin shi wato bawa ne ɗan Habasha
Mm.
kuma sana'ar shi kafinta ne katada kuma ya rawaito daga abdullahi ɗin subaik ya ce na ce majabin ɗan abdullah mene ne wato abinda ya kai matuka zuwa gare ku na sha'anin lokuman sai jabir dan abdullahi sabon manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace wato luqman mutum ne dan gajeri haka na'am kuma yana daga cikin mutanen mutanen kasar Masar wanda ake ce ma annuba na'am mutane ne waɗanda suke wato masu baki mai haske na'am bakake ne amma masu hasken baki daga can ya hito shi kuma sai da ɗan jibai ya ce lukumanu ya kasance daga bakaken mutanen ƙasar misra a wancan lokaci Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi hikima amma Allah ta'ala bai ba shi annabta ba na'am
haka aka rawaito daga Abdurrahman dan Harmala yace wani bakin mutum ya zo wurin Sa'id dan Al-Musayyib yana tambaye shi sai Sa'id dan Musayyib yace mai kakka damu saboda kai bakin mutum ne domin wato cikin bakaken mutane akwai mutane guda uku waɗanda suke suna cikin waɗanda suka yi mutane zama mutane kirki amma duk bakake ne mm cikin su akwai Bilal mm
akwai Bilal na'am ladan mai sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa sallama har bilal baki girin yake na'am
amma kuma bai hana shi ya samu matsayi ba a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda imani shi shine ladani karshen matsayi na ce kai ladanin annabi ne.
sallallahu alaihi sallallahu alaihi sai ka kira sallah manzon Allah ya sallah sallallahu a san ba karamin girma ba ne isa wata rana manzon Allah ya ce bilal waya aka yi ne na ji motsin takalminka cikin aljanna kaga dan aljanna ne bakin shi yana shiga aljanna ina ruwan Allah da bakin ka ko horinka shi ya ba da bakin ya ba da horin salata abin da ya dace da kai kawai ka bauta ma Allah yace akwai muhajja maula Umar dan Khattab shi ma baki ne sannan kuma ga Luqman al-Hakim shi ma baki ne yace mutum ne na- dan kasan Misra shi ma kaga Allah subhanahu wataala ya bashi bi ya bashi matsayi da girma gashi Allah ya faɗi sunan ya cikin Alƙur'ani mai girma kake nan dan kana baki kakka da mu wani lokaci dama muna na ba mu damuwa da bakin mu ba sai ka tafi sai ka shiga manyan kasashe sai ka damu kaga kana tsanar kanka da su kasashen nan na jajjayi kyamun bakin mutum suke idan ka Allah ya riga ya rubuta bayan da za shi ba ba son bakin mutum a rawaito cewa lukumanu wato bakin mutum ne dan habasha wato kafinta ne sai mai gidan shi ya ce mashi ya mika mai wata tunkiya ya ce mai zai yanka mana ita sai yanka ta da yanka ta ya ce na yanki ya ce hili ta ya ce ya hili ya ce ka fawa ta ya fawa ta sai ce ka hiddo mani tsokar da ta fi kowace kyawu a cikinta tsokoki guda biyu ya ce ka hiddo mani waɗanda suka yi kyawu a cikinta sai ya ciro harshe kuma ya ciro zuciya ya mika mashi ya ce masha Allah ya ce dama akwai abin da za ni ya so ya ɗauka shi aka canja sauran nama bayan wani lokaci kuma sai ya ƙara kamo wata akwai ya yi mika mashi ya ce yanka mana ita da yanka ya ce mai daidai bai ya ce kwakwaba ta ya baba ta ya ce mai ka ciro mani abin da ya yi muni a cikinta guda biyu me ya kamata ya hindo ha?
su ne sai ya ƙara ciro harshen da kuma zuciya ya kawo mashi sai mai gidan shi ya ce mai a'a na ce ma ka hiddo mana abin da ya fi kyawun guda biyu a cikin ka hiddo mana harshe da zuciya da da da da abin nan da zuciya kuma yanzu na ce ma ka hiddo mana abin da ya muni kuma ka hiddo mani ita ya haka nan ne da ba da kuma ne ya ce mai ai babu abin da ya yi su kyawu in suka yi daɗi in harshe ya zama to mai shi mutunan kirki ne to ai cikin jikin shi babu abu mai kyau kamar harshe haka zuciyar shi in ta gyaru inna fil qalbi inna fil jasadi mudgha a cikin jiki akwai tsoka in ta gyaru to jiki ya gyaru yace haka ma babu abin da yi muni cikin su in suka yi muni yace shi yasa ne hiddo maka su kaga ba annabi bane Siyam.
Lokubani ya kasance bawa ne na kwarai ba annabi bane mujahid ma ya ce luqman ya kasance bawa ne wanda yake baki kir bawa ne baki sosai yana da labba manya kasan girman labba yana daga cikin abin da yake muna na mutum Mm.
sai dai wanka tafke ke ne da na sama da na kasa kamar ka bincike su kuma haka halitta ka dake ya ce kuma ƙawawan shi littattake suke kaushi ke gare shi amma duk da haka muna halitta shi yana zan mutunan kirki ya hana na yaban shi Mm.
cagewa ƙawawan shi ya hana wadda ka Allah ba ya kallon kyawun ka Allah ba ya kyawun ba ya kallon tsaftar ka ko wani abu yana kallon zuciyar ka ne. Allah yana sa a yi tsafta amma abin da yake so ka tsaftace da farko shine zuciyar ka kai ka kaje kai ta gyaran jiki amma zuciya ba ta ai an yi ba a yi baki ya khadim al-jism kam tashqa bi khidmatihi ataqlubu ar-rim'a fima fihi khusran kai mai gyaran jiki kana ta wahala ina za ka cin riba zuciyarka ba ta da kyau aqbil ala nafsi wastaqbil fada'ilaha fa anta bin nafsi la bil jismi insan ka bai da hankalinka ka gyara zuciya kai mutum ne in kana da zuciya mai kyau ba wai kai mutum ne dan kana da kyawun jiki ba kuma ba wai an cika ka gyara jikinka ba gyara jikinka kuma ka gyara mai yadda kake zannawa kai ta shaye shaye ka ga wani mutum za ya ga sai ya ga minti goma yana taunalin da jikin shi kamar mace yana ta linda jiki yana ta shafa sai ya dai ta sai da aka kalli wani ina da bai daidai ba mun duk mutum da ke mun tuttuka da ranar ma in yayi sa yayi sa sai ya yi to ya ji yana tashi idan ya ji ba tashi sai ya je ya kare shi su wani ta wahala irin wannan wahala ba hana ka ba amma kai mazuciyar kai haka ake so wallahu ta'ala alam abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yayi mana Allah ka sa mu gyara Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci Allah ka raba mana asiri duniya da lahira Allah ka kare mu daga jalalabiya kurakuran da muka yi Allah ka yayi mana azumin da za mu kaiwa na wata yau Allah ta'ala ka sa mu yi shi daidai ya Allah Allah karɓe shi gare mu ya Allah kuma Allah ka biya mana dukkanin bukatun mu gaba daya Allah ka baka son mu lafiya da zaman lafiya da kwanciya Allah ka kawo mana karshen wahalhalu gaba daya ya Allah Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wani bayan. Allah ka ba mu aiki da kasuwanci masu albarka. Allah ka shirya mana ‘yan bindiga mu da ‘yan ta'adda. Matasan mu Allah ka shirya da su ya Allah. Mara lafiyar mu Allah ka ba su lafiya. Masu lafiya Allah kara musu lafiya. Allah ka sa mu cikin ‘yantaccen bayan ka da ka ‘yanta daga wuta. Allah ka yayi mana zunuban mu kanana da manya. Allah ka kara mana albarka a cikin rayuwar mu. Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci. Allah ka raba mu da yunwa da talauci. Allah ka ba mu arziki da wadata. Allah ka kara mu addinin mu daukaka. Allah ka kara mana daukaka da girma ya Allah. Allah ka kare mu daga dukkan abin da zai cutar da mu ya Allah. Allah ka kare mu daga dukkan abin da zai bata mana rayuwar mu ya Allah. Allah ka ji roƙon mu ya Allah. Allah ka ji roƙon mu ya Allah. Allah ka raba mana dukkanin addu'o'in mu gaba ɗaya ya Allah. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد ربنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين muna roƙon Allah subhanahu wataala dukkan bukatun mu ya biya mana su dukkan kukan da muke gaban shi shayi mana hawayen mu Allah ka saurare mu ya Allah Allah ka saurare mu ya Allah Allah ka saurare mu ya Allah Allah ka bar karshen wala gaba da ya Allah Allah ka bar karshen tsadar rayuwar da muke fama da ita ya Allah a jiya ba Allah ta'ala ya samu samu wani ƙarin taimako na asusun muna marayu wani ya ƙara ba mu buhu 20 na shinkafa da karto goma na maka da karto goma na spaghetti yace a raba a ba marayu Allah ya saka mu shiga alkhairi Allah ya biya shi Allah ya sanya mai cikin su gerin kyawawan ayyukan shi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين